الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الفاتح الخاتم حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المهضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد alhamdulillah mun gode Allah da ya dawo da mu yau uku ga watan sha ɗaya alif dubu biyu da goma sha ɗaya don ci gaba da karatunmu na tauhidi na risalar ibn abi zaidin al-kirawani radiyallahu anhu jiya ma baka gaya min me kuka yi da wadda kuka yi ba sannan yau ban kai karka faɗa abu zaidi ne kirawani radiyallahu anhu wato na risala a baya mun tsaya a daidai inda abu zaidin radiyallahu anhu yake cewa kam daidai maganan wa anna khairal quruni alqarnu alladhina ra'aw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa amanu bih mafificin dukkan qurunu wato karni babu kaman karnin da suka ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu kuma suka yi imani da shi diket kenan ko ake kira da turanci ko ثم الذين يلونهم أدرجة سيكم وإن دسكي بيوم وإنم wato wai da suka yi zamani da shi suka gai suka yi imani da shi din sune ake kira the companions kuma alladhina yalunahum kuma sune the successors wanda suka mai sahabbai su ake cewa tabi'in thumma alladhina yalunahum na uku kuma su ne waɗanda suke bin waɗannan su ne predecessors wato tabi'u tabi'in ake kiransu to a wannan dai gurin muka tsaya dukan in dai al'umma ake magana babu waɗanda suka kai waɗannan daraja kuma duk inda ka ji an ce sarrafa a littafi dai kam dottijon littafi to waɗannan ake nufi an gane bayani inda dottijon littafi ne ya yi magana kaji ya ce asalafu salihin to yana nufin waɗannan da muka kira ne alƙurunun lalina wato abdalul ƙurun kenan alƙarnun lalina رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يلونهم والذين يلونهم صحابي تابعي تابع التابعين وكنا سنة سلف ‘yan bayansu na kusa da su ana kiransu khalaf su kuma wanda suka biyo bayansu kenan suka bi su suka biyo bayansu suka bi su to waɗannan ana kiransu khalaf to nan dai muka tsaya muka faɗi saɓanin malamai bisa shin ƙarni ɗin yana nufin zamani ne ko kuma yana nufin wato wato lokaci ne ko kuma waɗansu mutane ne to malamai dai sun fi faɗin cewa shekara ɗari ɗari kowane shekara ɗari ƙarni lura da hadisin can da yake cewa bayan duk shekara ɗari Allah sai ya turo wa mutane mai jaddada musu addininsu duk bayan shekara ɗari sai an turo mai jaddada addini kuma ba a turo wani sai wanda ya zama shi ya fi kowa a wurin Allah sai zai jaddada musu addininsu to yau za mu tashi wa afdalus sahabati wa afdalus sahabati aiwa an yi ataqida anna afdalus sahabati an gane ko yana daga cikin abin da ake bukata ka kulle kai mumini wanda yake cikin makarantar ahlus sunnati wal jama'ati ka kulle mafifita a cikin sahabbai su ne al-khulafa rashidun su ne khalifofi shiryayyu al-mahadiyun shiryayyu masu shiryarwa abubakrin na ɗaya daga cikinsu su shi ne sayyidina abubakar me yasa aka ce su suka fi wa afdalu sahabati ne su ne alkarun lazina ra'au rasulullahi saboda faɗin annabi kairul quruni qarni thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna hum uh, aka ce kuma waɗanda suka fi a cikin dukkan sahabbai wanda daga kansu an ƙure daraja to su ne alkhulafa'ur rashiduna su ne khalifofi shiryayyu almahdiyun duk kalma ɗaya ne rashid da muhtad duka abun ma'anansu ɗaya ne sai dai a zahirin magana in ka ji hudan kaya ne na annabawan Allah in ka je rushidu kaya ne na waliyai domin daga daga hudan din ake tasowa a tafi rushdan rushdu ya hadi ilar rushdi kaga daga huda aka taso aka yi rushdu misalinsa kaman wannan babban titin da yake gabanmu kaga federal highway ne ko babban titi ne wannan titin da kake kallo har kamaru zai hidda ka har kamaru in ka kama shi haka kuma za ka fita har nijar kotono wannan ɗayan ne za ka yi yin nan ka yi nan har ka je ma'ana har ruwa kuma zai kai ka na lagos din nan wanda daga shi ka kure kasa to wannan yana matsayin hudan ne idan ka bi shi daga nan za ka je kano kana zuwa kana wuce wannan gari na dab da kanon nan garin khalifa sunusi da yi wa fashi wudil in ka kusan kano kana zuwa gari za a ga ya sake karkatawa ya yi nausa ko ya nausa haka ya tafi ina ya nufi abin nan zaria wannan kuma ya fasa cikin gari haka ne wannan kuma ya yi kano an mai duguri wannan ya yi mai duguri wannan ya shiga gari wannan kuma ya yi nausa ya yi zaria daga zaria kuma ya wuce kaduna daga kaduna ya wuce har abuja ya wuce shi din ne kuma har naija ku tafi su kogi diga ne wancan an tafi kyan to lokacin da ka zo kan wannan za ta yi maiduguri wannan za ta yi kaduna abuja wannan za ta shiga cikin gari din nan duka kuma hanyar ita ce har mai shiga cikin gari don mu masu tafiya katsina a lokacin da na yi zaman katsina cikin gari za mu fasa babbar ita za mu ta rikewa tana ta yi nan ta yi nan a zo a samu wa'insu sun gifta tsakaninta wa'insu sun yi nan wannan haka har mu wuce mu fita ta can ta rijiyar lemu mu kama hanyar maraɗi ko nan Nijar ɗin nan ba ma na ce muku kai haka har Nijar hanyar maraɗi mu kama mu tafi sai ka tsina to idan ka tsaya cikin garin ka sauka a babban kwalta ɗin nan da na fara hudan ɗin kenan shi na magana ta kare ka iso har sai ka nemi rushdan yan ƙananan irin wannan titunan nan da suke ratsewa su shiga a samu wani hanya a samu wani ɗan kororo kan ma ba ko kwaltar a yi nan da kai a yi nan ɗan a caɓa kenan ko keke na ainihin wannan ka babbar hanyar manya-manyan motoci masu lodi nesa-nesa suke ɗauka annabawa kenan amma akwai 'yan tazi su ne waliyai a addini kenan su za su ɗauke ka su kai ka har ƙofar gidan da za ka ci wanda ba aikin annabawa ne ba ruwansu su sun kawo babban saƙon wayannan kuma su za su nuna maka irin su imam malik kenan su ma duka a layin furu'a su ne masu ɗaukar ka su kai ka har ƙofar gida a layin zikirin allah kuma waliyan su sidi abdulkadir su shehu tijani radiyallahu anhu su aliyu shazali radiyallahu anhu su ahmadu rufa'i radiyallahu anhu da makamantansu dai su kuma su ne za su kai ka kofar gida to wannan dai shi ne mafifita a cikin sahabbai alkula faƙon rashidun almatiyun to shi ne bambancin rushidu da kuma hudan an gane bayani abubakrin sai nuna abubakar thumma umar to kaga thumman nan yana fa'idantar da sannan a daraja sai da an ce wa وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين لا أنبا ياغا تبا أسمى وأي يتبا كينا أما كتي أبو بكر كتي ثم عمر ثم عمر تو تلا كتي ثم سنن ينا بن سيدنا عمر رضي الله عنه yace summa Uthmana daga sayyidina Umaru kuma sai Uthman summa Ali sannan bayan sayyidina Uthman sai sayyidina Ali radiyallahu anhu ajma'in Allah ya da su gaba daya to wannan gurin akwai maganganu da yawa da yake mafi yawan ku sun karanta wannan littafi muna tafiya ne advance muke tafiya wato ƙarin bayani ne kuma faɗaɗawa ne nan gurin a malikiya kaɗai akwai magana uku a malikiya kaɗai mazabar akwai magana uku kabar saura kam an shiga masu malamin hadisi an shiga malamin kazama a malikiya kaɗai magana uku a jerin waɗannan manya-manyan iyayenmu wanda su ne a sama duk duniya sun yi ittifaki kan babu wanda ya kai su daraja a cikin sahabbai hukun nan to amma waye fi waye fi malikiya kadai nace muku magana uku ne duka kuma sun inganta daga imam malik akwai magana ta hudun amma ba ta da ƙarfi shi yasa ma ba a kawo ta maganan farko ra'ayin farko shine a wurin imam malik cewa kawai babu wani a cikin sabon nan da ya fi dukkansu masu daraja ne kawai dukkansu hudun nan kawai masu daraja ba wani ɗaya da ya fi wani a barwa Allah sani kawai tunda inna akramakum inda Allah yatqakum amma ba ita ce mafi ƙarfi ba a maganganun nasa zan bar zan tsallake wanda tafi inganci wanda ya fi tabbatarwa ɗaya maganar ta ƙarshe ita ce kana iya fifita kowa cikin hudun nan ka ga dama ka ce kawai sai na usmanu ne yafi in ka ga dama ka ce sai na umaru ne yafi in ka ga dama ka ce sai na ali ne tunda sai na abubakar dama shi kam shi ake faɗi ai ko to in ka ga dama kana faɗin wancan din ma kowa ya fi ya ce abinda ba na so kar a taɓa wani a cikinsu kar a kuskur a soki wani a wai ka ga dama daga wata duk ka ga dama in dai ɗagawa ne daga duk wanda ka ga dama kar ka yadda ka zagi wani ka soki wani an ji biyu to maganar sa da tafi inganci ita ce tafi shuhura kuma a cikin malamai kam na duniya kakkaf banda yan baya baya shine mai lambar farko wato za a wasu sun fi wasu a cikinsu amma ba bisa jeranyan yadda aka sani a halifanci ba ne fifikon yake ba wani ya riga halifanci daga shi sai wani sai wani a'a ba haka bane wanda bi kowa sai na Abubakar wannan ra'ayi Imam Malik wanda yafi shahara kenan wanda yafi kowa a sahabbai daraja shine sai na Abubakar daga shi sai sai na Umar daga shi sai sai na Ali daga shi sai sai na Usman wannan shine ra'ayin Imam Malik wanda yafi kowanne a cikin ra'ayoyin kuma duk duniya ma malamai kakkaf akan wannan suke ba ɗaya mu'tabiri wadda ake izna da shi a duniya malami ne wadda littafi ya tabbatar da malantansa in ba ‘yan baya baya ba amma wanda ba akan yake da ja akan haka ma'ana sai na usmanu sai na ali sai na ali ne a sama wannan wata larura ce ta jawo ake cewa sai na abubakar sannan sai na umaru sannan sai na usmanu sannan sai na abubakar eh sai na ali babu mai ja ko ɗaya akan sayyidina Ali ya fi sayyidina Usman ba wannan kan ko wani dalili ne da ya jawo ake jerawa aka aka bar shi kawai a jerin yanda wai aka yi kalifanci din akwai wani dalili saboda masifar shi a da ta yawa ta kai matuƙa wurin wasu abubuwa to sai aka tafi aka kuma lura da lokacin da sayyidina rasulullahi sassalar ya rasu ya yi wa fati alaihi salatu wassalam duniya ta imauci har sai dina umaru ya kasa karɓar wannan rashin ya ce shi bai yarda annabi ya rasu ba kamar yadda yake take fata cikin littattafai ya ce shi wallahi duk mutumin da ya sake wannan magana da ko daga rafi zai tare wuyansa ya zara su kuma ya ce annabi ne ya rasu annabi annabi Musa ma tukunna yake zai kwana arba'in a wurin Allah bai dawo ba sannan ya dawo a wurin mutane annabi ya ce ya ce duk mutumin da ya sake garajen faɗin wannan magana zan cire kansa ko ɗan wani ya zara takobi kawai ya ce in ji wani ya sake furta wannan magana annabi yana nan aka rude ga abin da aka faɗa abin da ya tabbata ga mutumin da a duniya in ka cire sai na abubakar ba kamansa ya ce ƙarya ne sai aka rasa ya za a yi ya ce annabi musa ma yake zuwa kwana arba'in baya tare da mutane ya tafi wurin allah billahi annabi muhammad don haka wani ya kuskure ya ce ya mutu aka rasa zai iya faɗi to kuma ta tabbata kenan aka zo aka rasa ya za a yi kowa yana tsoro aka yi shuru aka tattaru kawai ana shigo kowa yana tsoro ya yi magana yana tsaye da takobi ya ce wani ya kuskure sake wannan magana ya gani in bai fakunci lahira can labari sai ya isa sai na bakar shi kuma baya ma wannan angon gidajensa biyu ne ya raba matansu kusa ɗaya tana angon manzo Allah sallam ɗaya kuma tana wata anguwa haka ya raba su shi kenan aka je aka samu sayyidina abubakar aka gaya masa ga abun da fa yake faruwa a kai ga abun da jama'a suka faɗa har cikin gidan manzo Allah an tabbatar amma fa sayyidina Umaru ya ce ƙarya ne kuma ya ce duk wanda ya faɗa zai kashe shi sai sake faɗi ka sai kashe shi kenan aka sai na abokan daga nan kawai ko tashi baya ne tun da aka gaya masa wannan magana ya gagara tashi ba sanda ya ce a rirrike shi aka rike shi aka dafa shi aka tallafo shi ya taho ana tahowa daga wancan ango ana rirrike da shi ba inda ya tsaya sai cikin gida dama ɗakin iyalinsa ne annabin yake jinya daga ƙarshe ya rauki matan nasa ko kuma ma wata riwaya an ce su ɗin ne suka haɗu suka ce masa tun da yanzu kam jikin naka ya nauyi ka zauna ba damuwa a ɗakin umar mu'minin aisha kai jinya a wurin jihar su ya zauna to a nan allah ya karɓe shi to sai na abubakar yana zuwa shi abin da ya yi da suka sake shi ya faɗi sai buɗe fiskar manzalla ya ɗaura fiskar sa kan fiskar sai ya masa ya sumbance shi ya ce ɗibita hayyan wa maitan ya rasu ba ce ka yi ƙamshi kana da ƙamshi lokacin da kake raye yanzu bayan ka yi wa fatima ƙamshin nanan ya rasu da sai ya ce a riƙe shi aka rirriƙe shi ya rufe fiskar da ce a kai shi masallaci a tallafa shi aka kai shi su ce na kiran kowa da kowa aka zo aka taru har da finna umaru sai ya ce alhamdulillah yayi dai kai kam godiya bayan bismillah yayi godiya yayi salati yace yana gode wa Allah da ya saukar da ayan wa muhammadun illa rasulih قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يتجاو إرسو يتجاو إرسو يتجاو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت yace to na ji abin da ake faɗi kaza kaza kaza wadda shi wadda daga yau annabi ne dama Allah sa abin bautansa to ya daina musulunci ma gaba daya annabi ba Allah bane yana ɗanɗana mutuwa lalle yau ya yayi bayanai sai na Umaru yayi ta kuka yace wallahi kaman bai taba sanin wayannan ayoyi ba a duniya gashi dai ma da cikin Qur'ani yace kaman bai taba sanin wayannan ayoyi ba to ya jefar da takobi daga nan fa sai maganan sallah aka rika shiga ana fita manya da farko suke shiga su yi sallah babu kuma liman annabi ne kadai aka yi wa wannan a duniya ba wani liman wai a ce wai ga liman zai ja a yi wa annabi sallah ba kowa shiga yake kawai yana yayye fita manya su shiga yara su biyo sai mata daga baya haka aka yi ta yi amma Allah shi ya fara mala'ikunsa suka zo suka yi sannan mutane aka yi ta yi sanda aka yi kwana uku ana wannan amma ta ma da maganar wai wani abu shi jana'iza ba ma ta yi tuna wannan sai ɗaya tun ran litinin ya rasu aka aka yi haka tun ran litinin talata litinin din gaba ɗaya talata gaba ɗaya laraba sai da abbasu babban sai ce wai haka za mu bar shi ne kamar wani kayan tarihi haka mata ai mu masa gida to sannan fa aka fara tunanin yaya za a yi gidan wani iri za a yi irin na makka za a yi ko irin na madina domin makka su shakku suke yi madina kuma suna lahaduri aka ce to yanzu abinda za a kira masu aikin tonon kabari duka biyu wadda duk ya fara isowa a ina shi to da aka kira su sai mai lahadu ya riga isowa kafin wancan ya zo yana zuwa aka ce to shi kenan bismillah kai aikin ka ka fara tono aka yi masa rauda za da za har ma aka fara cewa ina za ya za a yi shin za a kai shi makka ne tun da can ne mahaifarsa ko kuma za a bar shi a madina tun da nan ya rasu sai na bakar ya ce na ji annabi yana cewa annabi inda ya wafati nan ake binne shi ba daga shi a wurin ba wata gaike dai aka zo aka sa su sai na ali da su fadl da usam da ibnu abbasin a takaice dai wasu seconds mutane suka suka yi masa wanka alayhi salatu wassalam suka shirya masa kayansa akan katifarsa aka aka yi saka shi aka mai rauda kan katifarsa duk duniya ba wanda aka taba kwantar da shi akan katifa a rauda wato kabarin sai maza haka wannan alhafiz al-iraqi radiyallahu anhu zainuddin kenan can karshen alfiyarsa mai baiti dubu din na tayi wanda nace muku ina sa ran wata rana kila musata a wurin maulidi har sai mun ga bayan ta in Allah can karshe ka tabbatar cewa da katifarsa aka shimfiɗa aka saka shi alaihi salatu wassalam to daga daga wafatin aka ce to fa wai suka bada shawari to fa abinda za a yi fa bai kamata al'ummar duniya ta zauna babu jagora ba fa yau da annabi ne jagoran duk duniya da haka shi yake komi da komi na hukunci da haka fa ya kamata lalle a naɗa jagora bai kamata duniya ta zauna ba ko na awa ɗaya ba babu jagora ba na ce mun kama sai dai kuka kawai to yana jagoran duniya a yanzu babu wadda in ya faɗa kowa ke ji a nan duniya musulmai babu shi sai aka ce to waye za a yi waye za a nada aka fara muhawara ta tashi mutanen madina suka ce ai a cikinmu za a yi tunda mu ne mutanen gari ku kan baki ne ku muhajirai muhajirun ku baki ne da haka mu ne masu gari mu za mu jagoranci sai abu ya dawo sa'insa ka ce mu ne wayannan su kawo ayoyin da aka koda su wayannan sai ai mu din ma kuma ai mu kuma mu ne tare da manzo Allah shi ne jagora kuma a cikin mu yake mu muka taho da shi don haka tun da shi a cikin mu yake cikin mu za a yi wakilinsa zai mai mai shi ka ce ai mu kuma mu ne masu gari da za a yi ku ba garin ku bane ku zo ku jagorance mu kayyar kayyar suka ce to a duba mana cancanta eh wannan sai mu mu ne Allah yake cewa a kan mu والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة kai bayani ai mu ne muka karfe ku ba ku da gidaje ba ku da gonaki ba ku da kaza ba ku da kaza muka karfe ku Allah yake mu ne muflihun mu ne muflihun kuma Allah ya tabbatar mu ne mu'minin gaskiya a Qur'ani wallazina awaw wa nasaru ulaika hum mu'minuna haqqan Allah ce in kuna neman muminin gaskiya to su ne wanda suka karbi sabon manzo Allah da ya kauro da su din nan suka taimake su suka ba su wurin kwana sana'a suka raba gonaki har matar su suka saka ka zaɓi matar da ta ma kawai a sake ta ta yi idda ta gama ka aure ta wa'annan su ne muminin gaskiya in ji Qur'ani suka gama kirari mutanen muhajiru suka ce ai mu din ma an mana kirari inda kirari ne kan Qur'ani suka ce mu ne fa Allah yake ce mana lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun ku ku ne mu'minuna haqqa mu kuma mu ne sadiquna to bari mu duba mu tambayi qur'ani da mu'minai da sadiqai wanne ne a sama wanne ne ya kamata su yi jagoranci wanne ne ake nema su zo su bi wa'innan muhajirun suka jawo ayan da Allah yake cewa ya ayyul ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku mu'minai mu'minan aka kira ku ji tsoron Allah ku hada kai da sadiqai ku bi sadiqai masu gaskiya ana wannan kawai sai sayyidina Umaru ana cikin wannan kaurewan sayyidina Umaru yana gurin ake wannan a wurin abin nan banu sa'adin din nan a takaice dai sai suka ce to in ba za a sa mu mu jagoranci ba su lansaru to ku yi naku jagoran mu mu yi namu kawai manya suka ce a mutum ɗaya ne zai zama ya haɗa kan al'umma ba za a raba kan al'umma manzo Allah daga wafatinsa a ce wai za a fara raba kai ba a ce jagorori biyu ɗaya ne zai jagoranci al'umma da ƙarshe ne sai na umar kawai ya kama hannu sai na abubakar ya ce kai ne muna nan ba inda wani ya je a garin nan annabi ya nuna mana ka ja mu sallah da da ransa sanda ka ja mu salloli daban-daban lokuta goma sha bakwai kowa yana nan ba wanda ya tafiya kuma annabin nan shi yake jan mu sallah sallar shi yake jan sallah shi yake jagoranta al'umma to mu akwai ishara anan don haka mu kawai kai ne jagoran mu tunda kowa yana nan bai sa kowa ba ya sa ka kai ka jamu har kafin Allah ya karɓi rayuwarsa sanda ka jamu sallah goma sha bakwai lokaci na farilla ta haka kawai kai zaka mana jagorancin ma har na ba na ma sallan ba sauran ba kawai a wurin sai aka yi ta mubaya kawai wai suka yi ta mubaya to bangaren sahabbai aka yi ta mubaya a waɗansu daga sahabbai sai ba su yi ba musamman ma banu hashim ko mutum ɗaya ba wanda ya mubaya ko mutum ɗaya banu hashim ma'ana cikin gidan manzon Allah saboda wayansu sun ce su suna ganin sai dina ali ne ya cancanta musamman bangaren banu hashim da shi ne ɗan uwansa na jini aka yi ta wannan dai haka to daga ƙarshe a haka aka tafi ba a yi babu ɗaya daga cikin banu hashin da ya mu baya har sanda aka yi wata shida tun sai na bakar yana jagoranci ko mutum ɗaya ba da ya mu baya har shi imamu alif radiyallahu anhu bai mu baya ba sai bayan wata shida da sai da tuna fatimatu zahara alayhi salam sai wa fati to sai daga nan ne ya aika wa sayyidina abubakar din yazo ya zo shi har gidansa har ma wani zuga suna cewa karka yadda ka je mun ji wai an ce wani ya aika ma karka yadda ka je yace yace wallahi zan je ce to baya ce wai kai kare yake so gaje ka je da wasu karka yadda gaje kai kare ya ce tun da yace ni kada yake so gani wallahi ni kadai in zanje ba wanda zanje da shi sai na Abubakar ya kama hanya ya je gidan Sayyidina Ali radiyallahu anhu wa ya je durkusa gaban Sayyidina Ali Sayyidina Ali ya ce to tunda wanmu Allah ya karbe shi mai gidanmu gaba da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wayansu daga cikin mutane suna cewa suna ganin mu muka fi cancanci wannan lamari yana abokar ya kuka ya ce to ni dai ba zan zama farkon wanda zai raba kan al'umman annabi ba ta haka mi ko hannun kai mamu baya daga yau din nan a haɗa kan al'umma a tafi in tsaya matsaurin gida sai na bakar yana kuka ya ce masa a'a in ka yarda in ka yarda mu je ka yi mubayan nan cikin al'umma saboda zai fi maslaha su gani cewa an haɗa kai daga yau ya ce mu je kenan aka je masallaci aka kira dukkan al'umma ta zo bayan wata shida kenan aka zo sai na abubakar radiyallahu anhu ya zauna sai na ali yayi mubaya'a a gaban al'umma shikenan magana ya kare sai na abubakar yayi jagorancin da yayi ya shekarun da yayi ya yi wafati kafin ya rasu sai ya rubuta wasiya ya ce ya in ya rasu sai na umaru ya rike halifanci to sai aka zai aka sake samun sai na ali wannan a takaice nake yi fani ta tafai ne tarihi ne mai faɗin gaske wani suka ce ka gani ko wannan mutum abin da muke gaya ma dama muke ji tsoron karka yi mu bayan ka ga ko ya hangi zai mutu wai ya rubuta ya kalifantar da umaru ka duba fa mutumin nan ba yan zuga suna so su dawo da wani rikici sai sai na ali ya ce eh dole a yi haka ya ce akwai wasu wawu wawu wanda na kiyaye wanda dole su yi aiki ya ce na jin annabi wata rana ya fita ya ce bitu ana wa abubakar wa umar dakhaltu ana wa abubakar wa umar kharajtu ana wa abubakar wa umar mun wayi gari ni da abubakar da umaru mun fito ni da abubakar da umaru mun shigo ni da abubakar da umaru ya ce to daga annabi sai abubakar sai umarun nan yadda wa'incan wawu wawu suka hada ya ce to wannan abun haka zai ci gaba sai kashe wutar da kansa alayhi salam sai kashe wutar kawai ya ce ya yi shi kenan yana yin wafadi aka naɗa sai na umar dama ya yi gaya wasiya dama shi kadai ne a cikin sabai khalifofi hudun nan dai ya yi wafati akan gadonsa sauran dukkan su kashe su akan sai na umaru ya fi daɗewa a mulki a cikin sahabban nan ya yi wajen shekara goma sha yana cikin masallaci ran da yawa fati shi kam yana jan mutane sallah abu lula almajusi shi ya zo ya sare shi da gariyo ya marsara wajen goma sha shida kuma duk wanda ya zo zai kawo ɗauki sai cire kansa kawai sare shi kawai aka yi ta sare mutane a cikin masallaci na ta kashe mutane ba dama ka kawo ɗauki kana tashi zai sare kana nufansa zai sare ka sanda ya kashe mutane da yawa a cikin masallaci sanda wani a cikin sabai kukan kura da makamin na tsaye rungume shi kawai yana fizge makamin ya sare shi kawai ya cire kansa shi ma saboda a garin tsayawa wai za a kama shi to Allah ya san iya wa'inda zai ajali kawai yana samu yana galba a kansa kawai sai sare shi kawai kashe shi shi kenan sai na umaru yana magagi yana kokuwan mutuwa yana cewa assalatu assalatu ibadullah assalatu a kiyaye sallah maganar sallah kawai yake sai ala la hazza li ahadin fi tarki salah babu rabo ga wani daga cikin musulmai in ya kuskura ya bar sallah yana tanana ta har ya cika a cewa sallah a kuwa a kiyaye sallah kaga zo ka ce to karka bar duniya fa baka bar mana wanda zai gaje ka ba fa ka nuna mana wanda zai gaje ka sai ce a aini karfi na bai kai irin na sayyidina abubakar ba matsayina bai kai na sayyidina abubakar ba ban isa in in naɗa wani ba ya ce amma ku kawo takarda maza aka kawo takarda ya ce ga mutum shida duk wanda kuka zaɓa ya yi cikin shidan nan kowaye kuka zaɓa ya yi ya ba da suna kai sayidina aliyu sayidina osman sayidina talha sayidina zubair haka dai ya naɗa mutum shida aka ce ya amiral muminina ba mu ji suna abdullahi ɗanka ba ya ce a kol kol ko da wasa kar a yadda aka kashe yadda a saka shi shi kenan ya hana kul ya ce kar aida kansa yana ƙasa haka jini na ta zuba abdullahi dan umar zai nemo kamar dutse haka ya tatar da kansa haka ya daura kai ya ce kul ya cire dutse shi bar shi a yadda yake kawai ya ce a dubo karkashin filonsa akwai wani wasiya da aka taɓa rubutawa ya aje in ya rasu a naɗe shi a cikin littafinsa wancan yana zaune wata rana ɗin nan da jikokin ma'aiki suka zo ya ce marhaban bi shababai a alin janna ke maraba da samarin aljanna suka ce su kuma suka ce mara aha dai shugabannin dottijan aljanna ce suwaye ya ce kai ni da ba ya ce kai da sai na abubakar a ina kuka ji suka ce ni Hassan dan Ali na ji babana sai na Ali ya ce ya ji kakana annabi Muhammadu ya ce da kai da Abubakar ku ne shugabannin dottijan aljanna ya ce don Allah ka taimake ni ka je wurin babanka ya rubuta mini a rubuce haka ya ka rubuta aka kawo mai yace to annabi har abadi a samu da shi yana magajin mutuwa bai mutu ba yace a je a samu ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha yace Abdullahi kaje kace in ji Umar in karka kuskura kace Amirul Mu'minin yace kace in ji Umar Umar ne turo ka yadda na faɗan nan karka yadda kace ka uku yana nana ta masa yace yana neman alhurma ko za a kwantar da shi kusa da abokanansa shugaban halitta annabi Muhammad da sai na Abubakar shikenan aka je aka gaya mata ta ce kash ta ce dama dai kam na barwa kaina ne wuri amma ba damuwa a kwantar da shi ɗakin ta ne ta dama dai na barwa kaina ne amma ne a kwantar da shi shikenan magana ta kare sai na abubakar ɗin kansa a matsayinsa na babanta sanda ya roƙa alfurma shi ma ya ce aji a gaya yarsa yana neman alhurma ta taimake shi a kwantar da shi kusa da masoyinsa na Muhammad hakan aka yi ko su ukun nan kadai ne a cikin raudan a yanzu hakan nan kana zuwa kana gaida manzon Allah da ka taku ɗaya kawai haka sai sai na Umar radiyallahu anhu kana ƙara taku ɗaya sai sai na ɗan sai na Abubakar afwan kana ƙara taku ɗaya sai sai na Umar radiyallahu anhu shikenan iyakansu kenan a ciki aka je ta ba da dama ya cika radiyallahu anhu da ya cika cikin mutum shidan nan biyu daga ciki suka ce sun janye wa sayyidina ali biyu daga ciki suka ce sun janye wa sayyidina usman shikenan saura na saura biyu to biyun nan sai aka ce to a duba cancanta aka ce al'umma su yi zaɓe da aka yi zaɓe sai sai na ali ya ci sai na ali shi ya ci da ya ci sai aka zo naɗi masu naɗi cin mai kenan to ya kai mai girma sai na ali muna so mu naɗa ka jagoran al'umman musulmai na duniya kakaf a matsayin khalifancin manzon Allah sassan amma muna so ka tabbatar mana cewa za ka yi jagoranci al'umma bisa ƙur'ani da hadisi da kuma yadda abubakar da umaru suka jagoranci al'umman musulmi sunna ma'ana ƙur'ani da sunnan annabi da sunnan abubakar da sunnan umaru muna so ka faɗi wannan kalma sai na ce na yi alkawari zan jagoranci al'umman musulmai bisa ƙur'ani da sunan manzon Allah sai shi to aka zake maimaita yadda suka faɗa na farko kai alƙawari zaka ja al'umma ragamar jagorancin nan wa al'umma bisa qur'ani da hadisi sunnan annabi da sunnan abubakar da sunnan umar tace na yi alƙawari zan jagoranci al'umman musulmai bisa doron qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi sau uku ana yi yana faɗin wancan maganar da ya faɗa aka ce to koma gefe je ka ka ce usman da shigo da shigo kai alƙawari zaka jagoranci al'umma kamar yadda suka faɗa wa sayyidina ali yace na yi alƙawari zan jagoranci al'umma bisa qur'ani da sunnan annabi muhammadu da sunnan abubakar sunnan umar haka na ta sau uku kawai zaka ce to haka kalifantar da shi kawai shi to wannan haka aka yi ka karanta littattafan tarihi haka zaka sarar shi ya ci ya al'umma da shi suka zaba saboda shi ya fi cancanta wurin zuhudu da tsoron Allah da ilimi da komi da komi ya fi sai na Umar ibn Usman hakan kuma al'umma ta gani ta zabe shi shi amma da yazo shi sai ce shi dai biyun nan kawai zai jagoranci al'umma bai kuma malamai sun ce gaskiyar sa ne gaskiyar sa ne matsayin sa ya kai ya faɗi haka dalili sai na Abubakar sai na Umaru dukkan su a zamanin halifancin su babu wanda yake iya yin wani hukunci in ba sai na ali dole sai an nemo shi inda mas'ala ta ilimi saboda shine babu madinatul ilmi kofar ilimin manzon Allah to shi yana ganin an ce mariya tafi karkashin jagorancin da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suka yi an takura shi saboda shi ya fi ilimi shi ya fi sanin komi na a babin ilimi ne to an ce sai yadda suka yi to za a takura shi a hana shi faɗaɗawa a abun da ya sani sai na abubakar duk duniya ta ittifaqi ba wanda ya kai shi tsoron Allah cikin al'ummar manzo Allah tsoron Allah ba wanda ya kai shi sai na Umaru in a a gaskiya yanzu a kwana lahira ba wanda ya kai shi duk sahabbai ba wanda ya kai a gaskiya a kwana lahira ba ba wanda ya kai shi kana yi wa annabi rashin rasar kunya yanzu nan zaka zaka kwana lahira annabi bai da kaman shi yanzu zaka ba kunci lahira kawai shi yasa in dai yana nan ba yi wa annabi gatsali ba munafiki ne kai ba ko kai ne bin ubayi in sai na umar yana wuri ba kai sakai ko gurnani ba kai sakai ba yanzu zai kira kanka kawai saboda hakan gurnani ma ba kai sakai ba sai ka nuna kamar kafi kowa ma son annabi yana nan kuma duk tafiyar da babu babu mai tsoron Allah na gasken gaske mai dan tseni wata bara ka taba gani ya kauce in babu irinsa a tafiya shi zai rika gyara wa sauran da ko haka nan in babu jarumin gaske wanda in an yi rashin kunya yanzu zai aikata ka mujarradin yin sake hanyar ga mujarradin yara ma zama to in babu irinsa a cikin tafiya shugaba ba da irin wayannan to za a zo a mai cin fuska cikin al'umma sai na usmanu kuma cikin sabai kakkabba wanda ya kai shi iya magana siyasa duk rikicin duniya da ya rinta da yanzu sai da wanda zai feta shi rikicin saboda ban iya magana kawai da ya zo wuri zai ce a me ya faru kaza ne kaza ne to ai abin da za a yi kaza ne da kaza da kaza da kaza kai kai kaza kai yanzu na kai kaga ya solving case solving girman case ma ya yi shekara tsakanin arna da musulmai ana tsakiyar yaƙi sai na usmanu yana so na annabi yana so yaƙi ya tsaya yanzu usmanu yana shiga za ka ga tsira yaƙin kawai ya san maganar da zai yi muku yanzu dukan ku kowa ya sauko da ku kasa yaƙi aka fito yi fa ana sare sare amma yanzu zai kulin naku dukkan ku a dawo a yi a yi sulhu saboda tsabar iya magana da Allah ya bashi sai ne na ali kuma ilimi kaga in babu mai ilimi nan ma duk yadda kuke ji kula da komi da komi in ba ilimi a harakan tafiyan ku babu shi kuma babu wanda ya kai shi ilimi ka kafta bai ta ga annabi Allah ya bashi su kuma duk wani jagora in bai da irin waɗannan a tafiyarsa to za a samu matsala a zama bai tsoron Allah na gaske a cikin tafiya wanda in ya ga kun yi wani abu zai tara ku ya tsorita ku da Allah a samu kuma jarumin da duk wanda ya rashin kunya wa shugaba zai koya mai hankali baya tsoron kowa a cikin tafiya a samu kuma wanda ya iya magana in baraka ta faru ya san hanyoyin da zai bi ya yi sulhu ya gyara tafiya ya gaya kowa abin da zai kwantar mai hankali sannan a samu mai ilimin da haraka in ta kwatuɗe ta harakan ilimi ta shigo zai warware shi ma to haka sai na usmanu sanadin da ya sa ya jagoranci al'umma kenan ya shekaransa shi ma goma sha biyu a karagar mulki shida kam ya yi su lafiya lafiya ba matsala ko kaɗan amma shidan ƙarshen nan fa bai yi kyau ba ba a son maimaita irin wannan abubuwa sai in ka zurfafa ka je da kanka a garin bincike bincike za ka gani abubuwan da suka faru ba su da dani haka mai tawaye zai hau zai hudu ba kan membari a ita cewa sauko ba ma son ka sauko aka zo karshe ma san da aka hana shi abinci aka hana shi ruwa a matsayin sana kalifan manzo Allah na duk duniya aka hana shi yawo a cikin garin Madina in ya fita da ita jifansa sanda ta kai haka to a taƙaice dai kar in kai mu da nisa dai yadda aka zo aka kashe sayyidina umaru yana jan mutane sallah haka sayyidina usmanu da ƙarshe gidansa ba kullewa aka daga ƴaƴan sahabbai matasa suka zo su ibn umar hadda su alhassan da husaini matasan sahabbai su dan abbas da sauran suka zo suka ce za su ba shi kariya saboda abu yayi muni gaban ta kai gaba tawaye ya kai tawaye za su zo su sun da majiya karfi ne za su ba shi kariya ya ce baya bukata kowa ya tafi masaukin sa kawai a ƙarshe dai suka zo gidansa a rufe ke suka allaka gidansa suka zo suka kama shi suka samu yana karatun Qur'ani yana daidai ayan fasakika humullah wannan ayan kanta yake haka zo suka kama shi da kokuwa suka daure shi matarsa a garin kawo dauki suka cire yatsanta manuniya wannan suka fare ta fadi a ƙasa suka yanka shi yankan rawa shikenan wuri ya rude sai ne ali baya gari ma abun ya faru baya madina ya dawo ita abun da ya faru aka zo ka gaya masa hankalin da tashi ka ce to ba wani magana kawai sai ka jagoranci al'umma ya ce na zai taba dukkan kalifofi uku din nan hudu shine kadai wanda aka yi rigima da shi aka yi sama aka yi kaza dankiyar ba ka ya karba ya jagoranci nan ya ce fir ya je rufe kansa ba ya ce san ba zai ba ba zai taba ba ba zai ko da wasu ba zai ba shi ta dole tashi ya zo ya yi shekara hudu da wata kamar shida haka ko wata hudu ne wata hudu aka zo ɗansa alhassan ya kare sa sauran watanni ɗin aka zo tawaye yayi yawa ya ga abin ba zai yiwu ba kawai ya miƙa wa wanda suke so ne ya yi zaman sa hakan ma ba a bar shi ba a ya miƙa musu abin da suke neman ma aka zo aka poisoning nashi ka ba shi guba ta hanyar aka bi ta wurin matansa shine fadin Allah inna ma amwalukum wa auladukum fitna kana inna min azwajikum kai da Allah yake cewa din min auladukum wa azwajikum aduwwan lakum fahzaru Allah yake daga matan da ƴaƴan ku akwai maƙiyan ku kiyaye su ana samun ji Allah danka a hada baki da shi a kai ka lahira kawai saboda ya samu ya gaje ka in ya ga ka ka mutu ana ana yi haka wa azwajikum Allah yake daga matan ku akwai maƙiyan ku gashi nan kuma imam hassan ka gani matarsa ne aka haɗa baki da ita aka mal aka poisoning na aka kashe shi kawai ya faru da yawa ga babban dan shehu ibrahim ma ka gani shehu naziru shi ma da matarsa aka haɗa baki wata bakanwa saboda kuɗi ma da ta gani kawai an je sun sauka wata ƙasa kawai aka haɗa baki da ita aka ba shi poison aka kashe shi yana faruwa a tarihi da yawa aka yayi shi ma dai aka zo aka kashe shi shi ya fito yana cewa a tashi iyalansa su tashi a lokacin sallah yayi ya gama tada su ya fito kofar gida kenan yana lekawa ya bude kofa yana lekawa kawai aka sare kayansa kawai sallah aka kusan raba daga goshin sannan sanda kusan sauka sake mai wani sa sake to a takaice ya faɗi ka zo sanda tun ranar da aka sare shi juma'a bai rasu ba asabar sai lahadi ce gagari amma an kama wanda cikin wanda suka kashe shi an kama to akwai abubuwan da suka faru dai wanda ba ba a son kawo su sai in karatu ya kai ka zaka je ka gani abubuwan da suka faru har aka ja aka kashe shi wai a musulmai ne ba lokacin da aka kashe na ali wanda ya kashe shi da yace musu wai suka ce wai sun ji yana cewa wai a tashi ayi sallah wai zai tafi masallaci ne wai wai a cikin musulmai dama yana sallah ne sai ina ali ko ko musulmai ne suke tambaya wai dama yana sallah ne abun ba daɗin kana karanta tarihi kana ganin abubuwan da suka faru a takaice dai ittifaqi ne sayyidina ali dai yana sama da sayyidina usman a daraja wannan shine ra'ayin imam malik kuma shine majority malamai kakaf sai daga baya ne abun aka dawo ake kirgawa a jerin yadda aka yi khalifanci radiyallahu anhum ajma'in Allah ya dare su gaba daya wa Allah yuzkara ahadun min min sahabati min sahabati rasuli illa bi ahsana zikrin kar kai kar kuma a kuskura a ambaci ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallam sai da mafi kyan ambato ka duba ba abinda bayan Allah kan suka tafi a kai ba a ambaton ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sai da mafi kyan ambato abinda zaka faɗa sai da in alkhairi ne ina so da mu gama dai wani ba zai kare ba kenan an akwai makandanu an kannan birane sai mu je kawai wal imsaku amma shajara bainahum ba zai samu fassaruwa ba zai fassaru amma ba za samu bayani ba gaskiya da kamewa daga abin da ya faru tsakanin su sai mu tashi akai kama baki kan abin da ya faru akan sa an bai sai mu tashi akai in Allah kai zama na gaba insha Allah kuma wanda shine zai zama zaman karshe a wannan babin aqida din za mu iya kokari mu karisa shi kawai wal imsaku ina mai tansile bayan insanin ba insha Allah a zama na gaba za mu yi kokari kawai mu karisa shi in ya so kuma za mu gyara dai shi kam da ya kare in kuma kafin na an samu kayan karatun da na ce a nema dai to dama me nace za mu saka بركاته فتلجم بجل السلام ولا يغرب من الصبر فمن ملك لما صلى الله والخادم لما سبق ناصر الحق الحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره الجليل العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام والحمد لله